Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da za mu kawo muku tafsirin Alkur'ani mai tsarki daga masallacin Yaraduwa wanda Malam Suraja Dalhat Imam yake jan baki kuma Malam Dahiru Imam ke fassarawa wanda wasu bayan Allah suka dauki nauyin kawo muku domin ɗaukaka kalmar Allah daga alfijin rediyo Awwal Ahmad nake cewa a yi sauraro lafiya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير آه من أتيت من سورة 31 سورة القمان inda da shekaran jiya da jiya duk aka yi magana ga dukan wasiyoyin da shi a lukman yake ga ɗansa wanda kuma wasiyoyin ba na kan nasa ba ne kadai duka baki ɗaya sai shahe mu baki ɗaya a susan wannan da yake cewa a tsaye da sallah ɗansa ya tsaye da sallah ya horo da alheri ya hani ga abinci kuma ya haƙuri a bisa abin da zai same shi cikin horo da hani da alheri da horo da alkhairi da hane ga abinki saboda duk wanda yake zai hana mutane abin da suka saba to sai yayi hakuri sai daga baya ko da suna gane amfanin abin sai daga baya suke ganewa duk abin da ya shahi annabawa ya same su na hijira da izaya da menene amru bil ma'rufi da nahyi anil munkar ya ja musu to shi yake wasbira alama asaba kuma aka nuna a bar girman kai kada mutum ya rika daina mutane don Allah ya bashi wani abu ko farin ciki ya yawa ko kuma ya ji da ni'imar da Allah ya masa aka ce wala tamshi fil ardi maraha saboda irin wannan yana jaza matsala kwarai da gaske aka gwada mana dai ɗabi'o'i na zahiri da na badini waɗanda za mu yi wajen magana in za mu yi magana mu sassauta muryar mu kan mu ɗaga murya ɗaga murya yana daga cikin ɗabi'o'i marasa kyau na dabbobi amma ta kwatanta wata dabba wadda ta take daga murya ba dalili aka ce kan mu koyi da su mu rika sassafta muryar mu in za mu yi magana mu yi magana a hankali a hankali ba tare da nuna rashin ladabi ba an maka kai inda muka kwana wajen wannan aya wadda shi malami ya ja yanzu ke alamtara yanzu baka gani ba kai abokin zance annallaha ubangiji Allah sakhara lakum shi ya hore muku ma fis samawati abin da ke cikin sammai mina shamsi daga rana wal kamari da wata wanda dumi da taurari da tafta gubiya litan tafi gubiya don ku yi amfani da ita da ma iska da ana ana amfani da shi ga sararin sama yanzu da ake zuwa ana aje abubuwa waɗanda mutane ke ta amfani da su wanda yanzu ga san muna ta amfani da su na da wayoyinmu da abubuwan mu duka baki dai sararin sama suke ita kanta waya yanzu akwai abubuwan da sabannin ka kana da su amma za su aje masu can cikin sararin samaniya in wata matsala ta same ka da ka ɗan wasu abubuwa kawai sai su samai doma sakonnin naka inda za ka aje maka su sararin sama da yana da amfani kwarai da gaske tare da abubuwa wanda ake ajewa na zamani cikin su yanzu kwarai ga hanyoyi waɗanda suke na jiragen sama duka wannan duk Allah ya yi su mutane ta amfani da su waɗanda yanzu suke bayyana ma duk ba sani ba da ta ana ganin rana iyakar ta haske kawai ake gani da iyakar ta kawai ta haska ma yanzu ga shi nan ana ta amfani da abubuwa wanda suke amfani da hasken rana duka baki ɗaya bihe bilimu ma da na'urorin mu sun kusan komawa da abubuwa masu amfani da hasken rana yanzu fitilin mu na baki hanya ga sunan duk kuma an maida mana su na gidajen mu ga sunan duk musu koma da hasken rana suke amfani duk ga sunan dai Allah dai ya yi wannan abubuwan baki daya shi ma har watan da kake gani shi ma akwai amfanin da yake kwarai da gaske yanzu shuka yan rana ba ta faɗa ta sai kaga akwai matsala tare da ita hatta dan adam nan akwai amfanin da rana ke mace a jike shi inda za ka yi holo inda rana ba ka saka shi to za ka ga irin cutar wanda zai samu shi dan adam da kwarai da gaske da ta tafi ubi hadan ku amfani da ita wa ma fi laradi haka nan kuma ya hore muku abin da ke cikin ƙasa mina simari daga 'ya'yan itace kala kala ga su nan sun hito bisa ƙasa duk ƙasa abin da aka sa mata sai ka ga ya hito kwarai da gaske wani alhari da koramu ga sanan ko'ina akwai koramu wanda aka aje in ruwa wanda lamin sama yawan fa askan naku filarfi wa ina ala zahabin bihi la qadiruna aje ma ruwa korama ko tafki ko gulbi ba an yi ruwan damana a je a samu dam a aje ruwan ko gulbi ko riku ta amfani da shi ga shi ma nan ƙasa an aje cikin ƙasa shi ma da kun tona ya buga shi alhamdulillah komai nisan ruwan sai a tona sai a same shi a yi ta amfani da shi wadda wabi da dabbobi da suna su ma kala kala ga ragumi ga awaki ga tumaki ga shanu da sanan dai duk Allah ya yi su kwarai da gaske to duk wannan ni'imomi ne wa asbaga alaikum ni'amahu Allah ya cika muku ni'imomin sa zahirata ta zahiri wadda kuke gani wahiya wahiya husnul hasanus surati shine kyawun sura Allah ya ka kyakkyawan mutum laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim hakika mun halicci mutum cikin mafi kyawun daidaita gashi nan kawawanka kasa kanka sama cikinka hannuwanka idanka da sunan komai dai naka cikin kyawun sura wanda Allah ya ka ba aika da dabba ba wanda in abinci zaka ci ka ci da hannu ga hannun dama ga hannun hagu wannan ga yadda za ka yi da shi wannan kai wannan da shi duk dai Allah ya maka wannan baki daya duk nemomi ne Allah ya ma zahiratan wa badilatan zahiri da ta bai da ta wa taswiyatul a'dai da daidaita gababuwa idanunka ido biyu lafiya inda wannan yake da girma haka yake wannan da girma hancinka yadda wannan kohar take haka wannan take kunnen ka yadda wannan yake haka wannan yake hannunka ba a wani ɗan karami ba kan makale wannan kuma aka sako shi a lahiya lau komi amma amma ta soyayya da azai shi ma wannan yana daga cikin ni'imomin da Allah ya ba wa gaira zalika da wani da wani wannan wa ba da nata da ba da da ni'ima ta badi wahiyar ma'arifa shi ne sanin Allah to ni'ima ta badi wadda muke sha wadda muke amfani da ita ni'ima hisiya da ni'ima ma'anawiyya ni'ima hisiya wanda muke gani ga ta nan mutum ya ganshi da ni'ima ni'ima ma'anawiya ko wanda sai mutum ya sa hankali sannan zai gane ta kamar yadda Maulana Shehu Islam ya ambace su kada wanda zamu yi sanan gaba kana wa minan nasi akwai daga mutane hali makkata mutanen makka man yajadilu billahi wanda ke jayayya cikin sha'anin Allah bi gairi ilimi ba tare da ilimi ba a kanan jayayya ta jahilci ce kawai ba ilimi kanta wala huda ba wata shari'a nan rasuli daga wani manzo ba wani manzo Allah ya aiko mashi ba yake bin shi shi shiriya ana samun ta ta Allah in Allah ya tashi shiryar da kai to manzo zai aiko maka to shi wanda ke wannan jayayi ba wani manzon manzo Allah aka aiko wanda yake bin shi zai shi wala kitabe ko ba wani littafi munirin mai haske anzalahu Allah da Allah ya safkan mashi anzalahu Allah da Allah ya safkan mashi bal bari wannan magana duk ta kare da rafiya kawai ya ga ana yi na ga ana yi shi yasa nake yi shi ko ilmi da mukalladi to imanin mukalladi yana da magana kwarai da gaske ba a san a ce na ga ana yi ko ne ne ko addini ne za ka yi ba a so ka ce haka na ga ana yi ba haka na ga ana yi ba a haka annabi da yi ko haka na ce sai abu komi so ake a koye shi ga yadda Allah ya ce a yi da yadda manzon Allah ya ce a yi ko ka ga yadda ake yi to kai kari ka samu lakali shi yasa ma malamai suke cewa duk wanda ya sallah akwai mai wani littafi da ya faɗa ce wanda ya sallah ya zo da yadda ake da tsayuwa ga ruku'u ga sujada ga komi amma da aka tambaye shi aka tambaye farillanta da sunnoninta da mustahabbanta bai sani ba sai aka ce misa kake ce yadda haka na ga ana yi ni ba aka ce a to wannan sallah akwai magana cikin ta kwarai da gaske so ake sallah lalle ko ka na kalce ta a aikace to kuma da kalce ta a karance duk ibada suna son ka ganta ba haka nan za ta yi amfani da ita ba kamar mutane ma kare har sun ma dauki abu da an ga mutum na abu haka sai ce ai kamar ra'aytan nasa ne wai ai abin nan kamar ayatul nasa ne saboda haka ba a sa ai kamar ayatul nasa ana sa ayi kamar da Allah ya ce subhanahu wata'ala wa asbaga alaikum al'amahu zahiratan wa batinatan ki cika maku ni'imomin sa ta zahiri da ta batini da yake cewa amma bil jam bil jam'i fa zahiratu wa batinatan da kan ala isra'ila tani sun kiratun umma yake cewa fasul surat kil azahiratu aka ce azahiratu din ni'matid dunya ni'mat duniya wala batinatan ta boyan ko ni'matul uquba ni'mal lahira ka gani mun duniya kaga su muna gani wanda Allah ya ba mu na gani ita kuma da aka taslama ta lahira imani ya sa mun yadda cewa eh ga littafi nan Qur'ani ya zo cewa za a samu abu kaza lahira za a abu kaza za a samu kaza za a samu kaza aljanna to duk mun yadda kwarai da gaske wakila wani ya ce as-zahiratu ni'ima ta zahiri ma tara bil absar abinda ake gani da idanu kalmani kamar dukiya wal jahi da alfarma wal jamali bin nas da kyawu a cikin mutane wal baqinatu ta boye ko ma yajidu al insanu fi nafsihi abin da mutum ke samu cikin ran shi min husnil da yaqini kyakkyawan yaƙini ko ne ne ya zo mashi ya tabbatar da Allah ne ya kawo mashi wal ilmu billahi ta'ala ilimi na Allah da Allah subhanahu wa ta'ala wa kullum sahihun dukan dai ingantacce ne duka na ni'amahu zahiratan wa batinatan ni'imomin Allah na zahiri da na batini na zahirin su muke gani wasu ma na zahirin ba su gode ba sai su ta ganin ai ba ba ba a yi masu ba har yanzu shi ya sa maza Allah sama ke cewa duk sanda zaka dibi ni'imar duniya to ka dibi na ƙasa da kai sai ka gode ma Allah amma in cewa za ka yi ka dibi na sama da kai to baka gode ma Allah kowa akwai na sama da shi za san da Allah ya baka wani abu kaga ba sai kaga wani tare da kuka tashi gashi nan da kaza da kaza a wani tare kuka tashi ga kanan da kaza da kaza shi bai da shi kai kana da mashin shi yana da keke ai kan ka dan kara shi ba sai ka rika yi masu motoci ba kai tare kuka tashi amma shi yana da motoci kai ba ka da su kuma ya gida kai ba ka da shi ko ko yana da gidan haya yana gidan haya wannan na gidan kan shi to shi wani kuma bai da kuɗin da zai biya kuɗin hayan ma bai da gidan ma ka gane ko in ma gashi yana da gidan bai da wani ma bai da lahiya ana san cikin abokan naku in ma bai da lahiya bai ke ma fitowa to duk da ka tashi dai ka dibi na ƙasa da kai wajen ni'imar Allah a wajen sai ka gode ma Allah amma wajen aikin kokari na lahira to ka dibi wanda ya hika dan ka samu kan ka ƙara kokari kullum sai kai kokari wajen ni'imar da Allah ga in ka haka sai ka ta gode ma Allah kuma ka zauna lahiya ba hasada ba ganin kyashin abin da Allah ya ba wani amma da kar mutum ya ce na sama da shi zai ta diba to kullum ba wanda zai gode ma Allah kwarai da gaske ko kana an ce akwai wani babban mai kuɗi da ya je wurin wani babban mai kuɗi dan wani shi kwarai da gaske shi a ƙasar yana daga cikin da ake zanawa to amma da yaje suka dan gana da shi sai rika sai kai Allah Allah ya ba mu kuɗi ka gane ku wai sunan duk ba su samu ba Allah ne ya ba su kaga Allah ya ba su irin lawancin kenan ku kwarai da gaske to kai ko nan kowa gure yake zama irin nashi sai ya samu irin nashi ko saboda haka ana son dai kowa ya gode ma abinda Allah ya bashi da ba ba tare da ya raina ba kowa akwai ni'imar da Allah ya mana kalu ya rasu Abdullahi dan Abbas yace sun tambayi manzon Allah wai wace ni'ima ce ta zahiri da baɗi da shi ka gane ko sai ya ce ku ji ai kyakkyawar sura da Allah ya baka da abin da Allah ya baka na arziki da ni'ima kuma ta baɗi ni ya rasulullahi yace to yace mu satar sawatika an sirta an sirta mummunan aikin ka ya annahu sitara minka malau malau abahu domin Allah ya kasance gare ka abinda da ya bayyana shi abinda ya cikin aikata aikatan da kake ya sirta maka wanda da ya bayyana shi da wanda yake mafi soyayya cikin ƴan uwanka ma zai kika mutum za ka ga yana yana da wata dabi'a wanda ba wanda ya santa sai Allah shi ke aikata abinki na mummunan hali da mummunan abubuwa amma ba wanda ya sani Allah ya mai asiri in yi cikin mutane a ta girmama shi amma da an san wannan abin da yake aikatawa da a fahimtar da mutane to da sai kowa ya ƙi shi saboda wannan abu to kaga wannan ma ni'ima ce ta zahiri da ta batini kuma ga ili ga ni'imomi na zahiri kamar kyakkyawar sura da daidaita tsayuwa da gaɓaɓuwan kada aka baka waɗanda kake hawasul khams matsara guda uku kamar yanzu bakinka in ka ɗantana sai ka gane cikin bakinka za ka iya gane mai zaki za ka gane mai tsani za ka iya gane hancinka za ka iya gane mai kamshi za ka iya gane mai wari duk wannan abubuwa ne nima ce da Allah ma wani na nan yana ta fama shi bai da wannan test din bai iya ganewa kwarai da gaske to duk wannan ni'ima ce kwarai da gaske ga kuma arziki da ya baka ba a turo ma arzikin duka baki ɗaya ba sai ka rika dan eh goma ana tsakuro ma yanzu in kudin ka duka baki ɗaya aka turo ma su duka baki ɗaya arzikin da Allah ya baka duka baki ɗaya a rayuwarka aka turo ma aka baka su baki sai ka sai ka cinye nan da nan kamar yadda ake masu fansho aka turo masa baki ɗaya mutum sai wajen kirkirin abin da zai yi da su sai kashe su baki ɗaya to kaga amma sai ka rika dan cincin kulo ma mutum haka a ba fanke ba sun yi sun girafi ce ne ma girafi ce ko yawa to kaga an bari mutum su baki ɗaya mutum ba ba ba hankali ba sai kashe mutum cikin lokaci to to amma Allah ya baka arzikin ka za ka ci kamar miliyan kaza to amma sai a rika baka yau a baka gobe a dan baka dan tsako magana nan kana nan sai rabbe ya kare sannan ka ci kaga shi wannan ni'ima ce bare su ga lafiyar jiki ga ɗaya da Allah ya baka shi ma ni'ima ce kwarai da gaske ga Allah ya woka ƙarƙashin annabi mai girma shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tashi ba shi sai ya woka cikin adawa ko cikin samudawa ko cikin mutanen annabi Musa kaga wannan duk amma yanzu Allah ya woka cikin al'umma kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas cikin al'umma wadda Allah ya hiso baki daya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna rasulun alaykum shahida ga sallah kana yi kuma an ce a yi sallah kuma kai kana cikin masu sallah an ce a yi azumi kuma gashi kana cikin masu azumi dan akwai wanda an ce a yi fa ba su yadda aka ci to kai Allah ya taimake ka kana yi yadda aka ci ai ka gode ma Allah wawo ka kana karatun alqur'ani amma manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗa yana cewa duk mutumin da Allah ya ba dama yana karatun alqur'ani in ya buɗa zai iya ganewa gwargwadon fahimtar sa zai iya ganewa to har ya ga cewa akwai wani wanda Allah ya mai ni'ima wadda ta wuce tashi to ya kaskastar da abin da Allah ya girmama ya girmama abin da Allah ya kaskasta saboda haka ba ni'imar da ta kai Allah ya faɗo ka musulmi baya kana musulmi kuma ya baka dama har kana karanta alqur'ani wannan makarwar ni'ima ba ce kwarai wasu ma sai ga Allah ba su dama har sun har ce dukkan wannan ni'ima ce ta zahiri da ta badin kwarai da gaske kuma gashi Allah ya baka ka yarda da abubuwa waɗanda suke ta inkari yanzu kana musulmi ma yanzu daban cewa kai ka yarda da manzon Allah da darajojin da Allah ya ma manzon Allah duka baki ɗaya baka musu kowace ɗaya ai ka gode ma Allah kuma kana cikin al'umma manzon Allah ka yarda da Qur'ani ka yarda da hadisi ka yarda da littafan fiqhu ka yarda da komai duk abin da aka yi ka yarda kana girmama sabon manzon Allah ka yarda da ƴan gidan manzon Allah mutane masu daraja ka yarda Allah na da waliyai ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna alladina amanu wa kanu yadkhulun kila ma kama rike wani bawan Allah da cikin bayan Allah kana ganin jagoran kare wannan bakarar ni'ima bace Allah ya maka saboda haka Allah na cewa in ta uddu ni'matan la ilaha illa in kuka ce ni'imomin da Allah ya maka za ku da saha wallahi ba ku da ikon ikiyaye ta Abdullahi da Abu zai tambaye mallan Allah maza Allah ce mai ce kai yana daga ni'imar da Allah ya maka in ka mutu ma sallar da Allah ya ce ai mashi sirisinta ma sai ya baka ya ce ai maka dan ka samu gafara an gane ku sulisin sallah wadda kake yi in ka tashi sai Allah ya ma yana da gani wanda sai ya ba sulisin sallah ai sallah ta kashi kashi uku akwai tsayuwa akwai ruku'u akwai sujjada an gane ko to sai a baka kashi ɗaya cikin uku na sallah sai a sai a ma tsayuwai irin wanda ake ma Allah sai a ma sai ma tsaya ce ma addu'a ce ma addu'a to sai Allah ya ma gafara to saboda haka duk wannan ni'ima ce da Allah ya maka in bai cin al'umman manzon Allah ba wanda ake mai irin wannan abubuwan farin ne to in ka ce za ka lissafa ni'imomin Allah ma'anawiyyai wanda su a ma'ana ana ganin ba a san su ba amma shi dan adam Allah ya bai su amma shi bai sani ba to da shi ma da ake gani da ido to a gaskiya suna da yawa kwarai da gaske sai dai kawai a Allah ya gaya mana wa asbaga alaikum bi ni'amahu zahiratan wa batina Allah ya cika muku ni'imomin sa na zahiri da na batini wa muna da kamar yadda billahi akwai da mutane mai jariya daga Allah sai shi anan Allah ba wani lissafi ba wani lissafi mai haske shine na labu dan harisa وأبي من هلك وأبي عن هلك وأنت مكي مكان هشام بايا في سورة الروم ومن هذا هذا وهما لو أن سكت بحنيس وهم يجادلون النبي سنة جاء جاية لما كان الله صلى الله عليه وسلم في الله كان الله وصفاته كسبوا كان الله من غير إلما ما كان دواني إلما وإذا كلا نعم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وإذا قيل لهم إن أكتي مسوا اتبعوا ما أنزل الله ku bi abin da Allah ya sabakar ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama qalu sai su ce ballan tabi'u mu dai muna bin ma wajadana alaihi aba'ana abinda muka samu iyayenmu suna aikatawa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ayat tabi'unahu yanzu su bi abin da iyayensu suke aikatawa walau kana shaidani ko da shi shaidan ya zama ya zama ya da'uhu yana kiran su su wa'annan iyaye nasu ila azabi sa'ir a bisa azaba wadda take ta wuta mujib mujibati matai wajab ta shiga wuta alaihi wala wala wajib duku bi ahdamin ma wajad min ma ma alaihi aba'ukum Allah ya san an ce su bi su mu ne muna min abin da iyayen ka ce yanzu ko na zo muku abin da yahi da wanda kuka samu iyayen naku na yi in mutum ya samu iyayen shi na aikin alheri kamar yadda muka faɗa jiya wata bi sabi alhamdulillah in ku baka samu suna aikin alheri ba a kai kokari ka bi ka bi ka bi su wa sahibu ma bidda ne ma abufa wata bi sabila man ana bai laiya a awalau kana shaytan ko da shaytan ya zanya da mu yana kiran su yana kai su ila azabi sa'iri zuwa azaba wanda take ta wuta wanda tsira ya muslimu da نعم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه wanda ya miƙa fuska ta ya sallama jimlar jikin shi ya gaban ya gabata ala ta hatihi a bisa bin Allah subhanahu wata'ala shine muslim a shi abin da ke sallamawa al-islam huwa taslimu zahir ka sallama a zahiri duk abin da kace da kace la ilaha illallah muhammadur rasulullahi to ka miƙa kanka ga duk hukuncin Allah ba ka da dubara ba ka da wani iko ba ka da wata shawara sai abin da Allah ya ce in ka ce Muhammadu Rasulullahi to ka yarda da duk abin da manzon Allah sakon da ya kama daga daga Allah to ka yarda da shi zaka bi shi zahiri wa baki to shine ka sallama duka baki da wala tamutunna illa wa antum muslimuna kuma kada ku sake ku mutu sai kuna musulmi ya gabata ala da'ati wanda ya gabata isa bin Allah ko musulmi kuma yana mai kyautatawa mu'mini yana ayyanta ubangiji Allah shi al-insan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ana san in za ka ibada to kai insani ka kyautata ta zai ta alal dina amanu wa amil salihati nahum fi ma bainu idza mattaqaw wa amanu wa amil salihati summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu to ana son mutum ya zama mai insani wa amma al-insan fa qala man dara anta anta abudallaha ka annaka tara إن لم تكن تراه فإنه يراك والدين للصلاة خذ أقوارا هذا ما لتافي بن عاشر بن عاشر هكا يبقى بس شيء الدين ما بتم ما تحكي ولا أقول أقول إسلام akwai iman akwai ihsan lalle in ka tashi ka ki igiya wadda take mafi karfi shi shi shi mai shi kuma ka gane shi baka nisan saka bil wato dosta hakika yi riko da igiya mai karfi shi ma mai abin ashir cewa in ka tashi addini yana da mataki uku ko yanzu nan in mutum ya tsaya wurin mataki ɗaya cikin sha'anin karatu to gaskiya karatun shi da wuya ya kai shi wani wuri an dai dan koyi jahilci a dan iya karatu a iya rubutawa a iya dan karantawa kuma a dan iya amma dai in ana so ba dan kara da ilimin kai kai na secondary in ka kai na secondary to ka dan tashi sosai amma mu yanzu Najeriya ma dai a gaskiya ne kamata a ce ka yi digiri ko kana da ɗan digiri digiri ɗin ka ta yi da ɗaya ka matsayin insani to lalle ne in mutum ɗan firamare kullum ana buƙata yana makwabtaka ne da kakarai in mutum ya ce shi musulmi zai tsaya to kullum za ka ji shi maganganun shi suna tashabihi da wa'anda ba na musulmi ba ƙwarar da gaske amma in ya matsa ya kai wajen imani sai ka ga ah yanzu za ka ji musulmi na ta ai annabi mutum ne kamar kowa ko da saboda Allah wannan magana ta musulmi ce ai maka wata kare kare ta kiyaye fa ake yin ta ka gane ku ma haza illa basharun mislukum ko fa yakul min mata kuluna minhu wa yashrabu min ma tashrabuna to shi so ake wajen imani ka tashi daga musulunci ka koma da kana da imani bayan kana da imani kuma ka tashi ka koma kana da musi ka koma kana da matsayin ihsani inna allaha ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun in ka fada daga dan ce ana tare da sai Allah na tare da su to saboda haka bai kamata mutum ya tsaya a matsayin shi na musulmi ba a ya zama mai imani bayan ya zama mai imani kuma ya zama mai insani saboda ga hadisin nan na Jibrilu da ya zo wurin manzon Allah ta tambaye shi ba ni labari me ke musulunci ya gaya mai ba ni labari me ke imani ya gaya mai ba ni labari me ke isali ya gaya mai to shi ne ake son kai ma in ka tashi kar ka rike igiya wanda take mafi kari a'a ka rike igiya ustalan fisamalaha igiya mai karfi wadda da igiya daya da igiya biyu da igiya uku wacce ta fi ƙarfi ai kaga ka je rike igiya uku ko to saboda wanda ya rike insani to fa ga lissa ka bar ko wannan lissa to ya ya yi riko da igiya mai ƙarfi lam ta sama laha wadda babu babu babu ficewa da ita bi tarafin awshaqu da igiya wadda take gehe wanda yake mafi ƙarfi allazi la yasafu wanda ba a tsoron inkida a wuyancewa ce amma igiya ɗaya ta sirri igiya biyu ta yi ƙarfi amma ba ta ƙarfi kamar igiya uku ba saboda haka in ka tashi bayan kana musulmi to kai kokari ka zama mumini bayan kana mumini kai kokari ka zama muhsini to ka zama kana da insani ka zama kana cikin mazaje na na na kwarai wanda za su ke masu insani kwarai da gaske wa hum muslimin fa kadan suka rawa kelan ta samala wa ila llahi aqibatu umur alƙarshen al'amurra duka baki ɗaya suna komawa ne zuwa ga Allah kaga wannan biye ne ma hannunka mai sandali wa ilallahi aqibatul umur duk abin in ka tafi zuwa zai koma fa ga Allah kan ko kuma sai yace ala wata aya sai yace ala ilallahi tasirul umur ko wata wata aya haka take cewa ko sauri mu atina fala faqi wa fi anfusihim mata tabayyana lahum annahu alhaq aw la yakun bi rabbika annahu ala kulli shay'in ala innahu fi rabbika min rabbih ala innahu bi kulli shay'in muhin saboda haka ana so dai ka tafi kayi ta wannan ta nuna a wa hu muslimun faqad istamsaka bil urwatil wusta wa ila llahi aqibatul umur al'amurra duka karshen su in an tafi an tafi suna komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala marjuha makomata sai ke cewa a wa man yuslim wajhahu ila llahi wa huwa muslim faqad istamsaka bil urwatil wusta lam tasamala da yake cewa ayyakabalu ala da'ati wanda ya gabata da sabin Allah أشار بذلك يا إشارة يا إشارة دون إلى أن المراد بالوجه الذاتي yake cewa wa man yuslim wajhahu ila Allah abin da yake nufi da wajhu azzati zati shi wal ma'ana ma'ana dai man yabzul zatuhu fi ta'ati rabbih wanda ya bada jimla shi baki daya cikin bin ubangijinsa wal halu annahu muwahhidu alhali kuma yayi abin ne yana mai ɗayyan da Allah da imani duk abin da za ka yi in ba imani to ibada ba ta amfani.
Faƙad istamsaka To hakika ya yi riko ila zuwa ƙarshen magana.
wa hadha huwa haqiqatu shukri Wannan shi ne hakikanin godiya.
fal iqbalu ala allahi zahiran wa batinan Mutum ya gabata zuwa ga Allah zahirinsa da batininsa mujibun lil amn min azabillahi shi ne mai wajabtawa ga samun aminci daga azabar Allah.
wa min zawali tilka ni'mat Kuma shi ne mafi amincewa daga za- daga tu- daga kuce wannan wannan ni'ima da aka yi masa wa hadhihi al ayat wannan aya ma'ana qawlihi ta'ala ita ce ma'ana Allah faɗa faɗa Allah maɗaukakin sarki da ya faɗa cikin wata aya da yake cewa allazina amanu wa lam yalbasu imanahum bi zulmi wannan da suka yi imani ba su cuɗanya imanin su ba da zalunci ulaika lahum al amn waɗannan aminci ya tabbata gare su wa ulaika humul muht- wa humul wa hum muhtaduna walam yalbisu imanahum bi zulmi bil- bil- walam yalbisu imanahum bi zulmi ulaika lahum al-amn wannan aminci ya tabbata gare su wa hum mutaduna kuma sune shiryayyu kauluhu muwahhid yake cewa yana mai ɗayyanta Allah inna ma fassarahu bi zalika ya fassara shi da wannan ليشمل الإسلام dan ya haɗa dan ya tattaro musulunci في حق العامة cikin haƙƙin amawa amawa in ana kiran kafirai so ake su taho wajen musulunci وهو التوحيد shi ne tauhidi وإلا in ko ba haka ba فالإحسان الكامل ai ihsani wanda ake nufi cikakke أن تعبد الله كأنك ka تراه bauta ma Allah kamar kana gani shi in ta kunta za ku fa innahu yaraka al-musil da yake cewa baka diskan saka bil urwatil wusta yayi riko da igiya wadda take mai karfi نعم al-musul ila Allah mai sadar da shi zuwa ga Allah bilan kidaya ba tare da yankewa ba duk wanda ya kama igiya uku ya rike to gaskiya ya kama urwatul wusta amma wanda ya kama igiya daya to ya kama igiya daya ba ta kai karfin wan- wanda ya kama biyu ba wanda ya kama biyu bai kai karfin wanda ya kama igiya uku ba saboda haka a cikin addini a kama igiya uku sai a fi samun karfi in ku aka kama igiya daya to akwai matsala hakwarai da gaske za a fi samun matsaloli a ta cin karo za a rika haɗewa da waɗanda suke ba su da imani ba musulmi ba a rika haɗewa wuri ɗaya tare da su ana mutum maganganun su ko ana da maganganun su amma an kai nisa da su ka shiga cikin imani ka ƙara nisa ka shiga cikin musu ihsani to kaga alhamdulillah ka yi nisa da abubuwa masu so ka samu ku cika da imani da imani kyakkyawa kwarai wanda ma shike musulunci zai cika da imani insha Allah amma dai ana samu ko ko dan adam bai san kasarce a cikin lamarin duniya bari cikin lamarin lahira ba ka san a wuce ka cikin al'amarin duniya to ba san bai kamata ya bari a lahira a wuce shi ba shi kullum a matsayin dan firamare ya je a bashi sakamako irin na yan firamare bai dace ba ya kokari ya samu sakamako irin na manyan malamai manyan yan jami'a masu digiri digiri ko amma maza ya samu irin na profesoshi ko ai abin zai ta sosai ko kuma kuma karatun ka na ƙara yawa ladar ka na ƙara yawa saboda Allah duk mutumin da ke da level din karatun shi in da aka dauka aiki ai wanda aka dauka da yawa ai da ilimi da yawa ai zai shi albashi ko eh za ka yi samu zai ka je wannan ya dade yana aiki amma sai ai dirin aiki shi bai kai wannan matakin bai kai mataki kaza da ya zo wuri kaza nan zai tsaye ka gane ko amma in yana da mataki kaza na karatu to ko ina na iya kaiwa to ka je ha ka gani ko ina kana iya zuwa ashe in kana daga mataki na imani da ihsani ko ina kana iya zuwa cikin halar Allah ka gane ko amma in kana da wata san san karatun ka da secondary aka samu aka rungun da aka dauke ka to akwai wurin da da kare nan zaka tsaye baka tafiya ko ina sai dai ka a ganga sai dai haka mutane zaka tsaye amma in kana da takaddar ka mai karfi to ko ina ka iya zuwa an gane ku saboda haka mutum ya kokari ya karatun da ko ina a iya zuwa an gane ku al-muslim wa qadama sanal mu'minul mutamassiku hakika an kwatanta mumini mai riko bi da'atillahi da bin Allah biman arada an yarka ila shahiki jabali yasu da mutumin da ke nihin ya hau waje a wani tsohuwar duci duci ne mai tsawo ake so ka kamo ka hau can sama fatamassaka bi awsaqi habli sai ya riko da mafi ƙarfin igiya فهو تشبيه تمثيلي to wannan shine tashbihi wanda yake na misali da zikirin tarabiyyin tashbihi da ambatan a gehen kwatancin wanda ya kama hanya mai karfi to shine wanda ya kama igogi masu karfi to shine da ya kama kamar zai hawa duki ne mai karfi sama za a jashi to in ya kama igiya mai karfi to wannan ya rike igiya lamfi sama laha wadda ba ba ba bai tsoron katsewa da ita wa ilallahi akibatul umur ƙarshen al'amari duka baki daya yana koma ne zuwa ga Allah a wanka fara.
Wa wanka fara fala yi huzun ka kufuru ilaina marjuhun banu na bi'uhun bima amilu in Allah alimun bi za ta shudu.
Wa wanka fara wanda duk ya kafirci ya rasulullahi kufuru kafircin shi fala yi huzun ka kada ya dame ka ya Muhammadu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam la ta hatamma bi kufri kada ka damu da kafircinsa ilai na marjuhu makoma sorin mu take wannan nabbihum mu saka masu ma amilu da abin da suka aikata inna allaha hakika ubangiji alimu masali ne bi zati sudur da abin da ke cikin zukata bi ma fiha da abin da ke cikin zuciya Allah ya san shi ka gairihi kamar waninsa fa mujadin alaihi kuma zai saka da shi amma dai Allah bai rukon mu da abin da ke cikin zuciya ba ba alam na amalin bihi a wani takallan bihi matakan ba mai aiki da shi ba ko mai ko mai magana da shi ba amma dai an san imani cikin zuciya yake kuma ko imanin ka yana cikin zuciya sai bakin ka ya faɗa saka ake yadda saboda haka Allah bai roƙa mu da tunanin zuciyar mu amma Allah na kama mu na kama mu da abin da muka yi magana da shi ko muka aikata نمتعهم قليلا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم za mu ji yadda su daɗi su annan waɗanda suka kafircin nan mu ji yadda su fi daɗi fi duniya cikin duniya kalila kaɗan ayyam hayatin gwalgwaran kwanukan rayuwarsu sun manar tsarruhu sannan mu buƙatar da su filafirati san lahira ila azabin galil ya zuwa azaba wadda take mai kauri wa huwa azabin nar shine azabar wuta la yajiduna anha mahisa ba za su samu wata makauta ba ba su da wata makauta inda za su kauce ba su je wurin wannan azabar ba duk daɗin da mutum zai sha duniya in dai ba bin Allah ya ba to a wahala ce zai shiga duk can lahira kuma duk wahalar da mutum zai shiga nan duniya in dai karshe zai shiga aljanna to ai abin mai sauki ne kwarai da ke abinda ba a so dai mutum ya sha wahala duniya ya sha wahala lahira eh shi ne mutum ya zauna bai aikin kirki nan cikin wahala duniya kuma ya zanna ya yadda ya sha wahala lahira to ai ya asara mai yawa inna ashkal ashkiya man istama alaihi faqad dunya wa azab al-akhirah manzo Allah ce wanda yake tababban tababbu wanda ya zanna cikin wahala cikin duniya kuma ya je lahira ya shiga cikin azaba ƙwarai da gaske wani mai hali kullum yana riga kowa zuwa masallaci ya ce kai in muka yadda wani aka je lahira su alhaji wani suka riga mu kuma shiga aljanna mun taɗe nan duniya komi sun samu kuma lahira sun tsare kuma su riga mu shiga aljanna ai mun ji wahala wahala ta isa to in ka ga kai nan duniya baka samu ɗan jin daɗi ba sosai to ka mai bada Allah dan ka ai ka ai biyu kai kokari ka ta sallah ka ta abubuwa ka samu can ka sha ba amma nan kai baka samu komai ba kuma ka kaka ci kana kwanciyar ka kana ta abubuwa ka sha wahala duniya kai duka sha wahala lahira ai baka ji daɗi ba eh bare wani ban Allah cewa yadda mawadata ke dan yadda suna dan taba ibada kima sai ba su da uzuri sai ba su da uzuri kuma suna suke zuwa su taba ibada to kai ma in ba ka da kuɗin to kai ma kama ibare kullum kana dai kana dai dan ka samu ka haye shan lahira ko amma ka a sha wahala nan duniya a sha wahala lahira sun ma nasaruhum sannan mu bukatar da su ila azabin galil ya zo azaba wadda take mai girma mai kauri shi azaba azaba wuta a shi wannan cewa wanda wanda ke kokari mutum ya zama ya tashi ya samu wani zai zana daga aljanna zuwa aljanna nan duniya ya samu jin daɗi kuma ya samu aljannatin lahira to wannan haka ake so Allah taimake mu wani kuma ya tashi daga wuta ya shiga aljanna nan duniya ya sha wahala amma kuma ya je can lahira ya samu aljanna kaga alhamdulillah wani kuma ya tashi daga aljanna ya je can ya shiga wuta nan duniya ya samu hutawa amma ki kula da addini abinda Allah ya bashi bai amfani da shi yadda ya dace in mutum Allah ya bashi wadata kuma yayi amfani da ita yadda ya dace wallahi ya ci riba babba sai ka samu an ce riba ma salih lin rajul salih ma da la dukiya mai kyau ga mutumin kirki in ya same ta sai ya samu aljanna da ita ya samu lahira ga ita irin dukiyar sayyidina abubakar sayyidina usman ga nan sun samu dukiya duniya sun yi amfani da ita wanda ya dace da ita kuma sun samu aljanna to kaga wannan an samu alkhairi saboda haka ana son duk sanda Allah baka jin daɗi duniya to kai kokari har lahira ma ka bibi wa fatagi fi ma ataka Allahu dara lahirata wala tansa nasibaka min ad-din wa hasil kama ahsana Allahu ilayka wala tamgil fasada fil ard haka Allah ya faɗa saboda haka kowa ya amfani da damar da Allah ya bashi nan duniya kowace iri ce ya amfani da ita kai ya ce sai ya samu wata dama a a dama kucewa take ita rayuwa ba ta jira wucewa kawai take duk halin da ganka ciki bari cewa sai ranka ba za ka yi wani abu yanzu da ka samu kanka cikin halin sauri ka yi saboda kakka ce sai ka yi kuɗi sai na samu kuɗi sannan zan yi abu kaza wani yaro wai ni ban zuwa gaida malam sai san sanda na samu kuɗi to ka san za ka samu kuɗi ai komai sanda ka samu sanda kake da lokaci sannan za ka yi shi saboda haka kai kokari kai abin da ka an ce guntun gatarin ka sa ka bani guntun gatarin ka shi za ka yi ta sahara da shi har Allah ya sa ka samu abin da kake so ka samu da yake ta sun malakar rum bisumma wannan ishara ce ishara ce ila annal azab al galiz ishara ce zuwa azabe wanda take mai radadin inna ma yakunu lahum fil akhirati zai zama gare su ne can lahira ba nan duniya ba ba nan zai masa azaba ba amma annal mu'mina kamar yadda mumini iza ulima fi dunya in aka ba shi ni'imomi cikin duniya bi alwa'in ni'ami komai aka ba shi ni'imomi duniya da nau'o'i na ni'imomi alaysa zalika jaza'un li a'mali as-salihat wannan ba sakamako bane gare shi ga aikansa na lahira na kyau Allah bai aza duniya zan ta zan wurin sakamako na aikin ladarka ba ai tasbihi ɗaya ba inda za a kawo shi nan duniya subhanallahi in kace to ba inda za a kawo ma ita aje ma nan duniya bari a ce wai kana aikin kirki za a kawo ma ladarka nan duniya kace a'a Allah bai yi duniya ba dan a kawo aikin lahira wurin ta ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ولئن سألتهم والله إذا ذاك تنبئي سكتية من خلق السماوات والأرض وانين يهل جسم ميد كسا لا يقولن الله ذاك تسنشي الله eh sun san lalle ne Allah shi ya halitta sama da ƙasa kul ce musu alhamdulillah to yabo ya tabbata ga Allah ala zuhuril hujjati a bisa bayyana hujja alaihim gare su bi tauhidi tsayin da Allah tunda sun san Allah shi ya shi ya su a na ba matsalar su ai annabi ne ba su yarda da shi ba shi yasa ko sun yarda Allah shi ya koyi a su yarda da aikin da aka wa manzon Allah Allah shi ya halitta kuma shi ya komi ni kuma wanzan shi ne ku yadda ku zo ku bauta mashi kuwa wa'annan abin da kuke bauta ba to shine matsalar take bala kasar mu la ya'lamuna amma dai mayocin su basu sani ba wujubahu alaihim abinda Allah ya wajabta gare su Allah ya ce su dayyanta shi da bauta su yadda da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzansa ne to a su ba su yadda ba bare da gaske lillahi lillahi ma fi samawati wal ardh inna allaha huwa al-ghaniyyu al-hamid lillahi ma fi samawati wal ard duk abin da ke cikin samai da kasai din na Allah ne bilkan milkin sa ne wa halkan halitta sa ne wa abidan bayan sa ne fala yastahiqu al-ibadatu ibada bata a cancanta ba fihi ma cikin samai da kasai a yi wani da bauta ma wani gaira guba shi ba Allah ya sama shi ya kasa shi kuma ya kawo ranar shi kawo watan shi kawo iskan shi ya kawo ruwan shi ka gane ko kuma a zo ai abin da bai yarda ba da shi ba a cikin gida kai ko kai ba ka yarda da haka ka gina gida ka gane ko ka aje ka gina ka sa komi ka sa lantarki ka sa komi kuma ka zo a rika bata ma a rikan abin da bai dace ba cikin gida kai kuma wanda baka yarda da shi ba ai ba ka yarda sai ka kuri mutanen ko amma shi Allah saboda hakurin shi sai dai ta lallashin su ka gane ko duka sama da ƙasa nashi ne kuma duk abin da ya aje nashi ne to kuma sai ya zo ya kawo mutane sai a ɗauki wani ƙarfi ko wani icce sai a ce shi ne Allah shi za a bauta ma shi kuma shi wa'annan kayayyakin a ai lalle ne bai bayyana ba shi wa ko ko dan haka ka aje gida in bai biyan kuɗin haya ai tada shi za ka bare ma haka nan to lalle ne su mutane ko su bauta ma Allah bisa ƙasa Allah ko kuma wakilin Allah ɗin shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya aiko su bi umarnin shi in bai bi su bi umarnin shi ba to su ba da jizya an gane ko jizya shine tunda kun ki bin abin da aka ce to ku ba da kuɗin haya eh sun suka sa Allah kuke shi wakilin Allah ba shi jizya ko shi a kuɗi manzo Allah in dai kai baka yadda zaka yi addinin musulunci ba to lalle ne sai ka rika biyan kuɗin kuɗin zama bisa ƙasar Allah ka gane ko da in ka tafi kasuwa bisa hanya an shi ka anshi ushiri in an dawo a bada ushiri in ka dawo kuma shekara a bada kaza ta jizya shi ne wanda ke asawa dan kakare ko to saboda haka wakil in dai zaka zauna bisa ga Allah kuma ga wakilin Allah ya aiko ya ce ga yadda za a yi kuma ka ce ba kai to kuma tun da kasar Allah ce lalle ne sai ka bi umarnin Allah kuma ka tabbatar da kasai ba taka bace tun da ta Allah ce lillahi ma fi samawati ma fi lardi inna Allah kuma ubangiji Allah huwal ganiyu shine mawadaci an halki ga halitta sa duka baki daya dan ba su bauta mashi ba abin da zai faru shi da ma cikakke ne ka baki daya Allah Allah sana ce da mutane su taru baki daya duk su koma kamar sayyidina Abubakar ba su kara Allah komi ba su kara Allah komi kowa ya tabauta Allah yadda aka ci da imani mai karfi kuma da duk su tashi su koma kamar Abu Jahil duka baki daya wajen saban Allah to da ba su rige Allah da komi ba shi Allah cikakke ne ba wani wanda ba ce wai bautar shi za ta sakara Allah ko rashin bautar shi za ta rage za ta rage za ta rage Allah alhamidu wanda yake abin yabo almahmud wanda yake abin yabo fi sulihi cikin aikin sa wala wannan ma fi lardi wala wannan ma fi lardi min shajarati na kalamun wala bahari da mudduhu min ba'di sabata abuhurin ma na fi da kalimatullah inna allaha azizun hakim yanzu kuma ga misali nan Allah zai ba mu a bisa kalmominsa da irin sifofinsa yake wani wannan ma fi lardi min shajarata da duk abin da ke cikin ƙasa na daga itace a kalamu a feke su a maida su alƙalumma wal baru da kogin duniya nan duka baki daya a maida shi tawada ya mudduhu min ba'dihi sab'ata abhurin a samu wasu kuma gulabe bakwai su mai su yi mai madadi duka baki daya duk a maida gulaben duniya nan duka baki daya gulbi bakwai baki daya a maida su duk tawada baki daya manyan gulami bidaya da su zama tawada a rika rubutun kalmomin Allah ma na fidar kalimatullah da kalmomin Allah ba su kare ba amma abbar biha amma mulu ma'lumati wanda abin fasarawa daga sannan shi da kata biha a rika rubuta ta bitilkal aqlam da wannan alqalamma bi zalikal midad da wannan tawade walau bi akasara min zalika kai koda don yawa ma daga wannan na Allah ma'lumati ta'ala domin sannan ubangiji mai sarki gairar mutanahiyatin ba masu karewa ba ne ba masu tikewa ba ne inna Allah ubangiji Allah azizu magwayi ne la yujizu shay'u wani abu duk bai gaje da shi hakimu mai hikima ne la ya hudu da shay'un an ilimi wan la ya hudu da shay'un an ilimi wani abu bai fita daga ilimin sa wa hikimatihi da hikima sai shi ubangiji Allah saboda haka shi wata aya ma kaga wannan cewa yayi lana ya mudu sab'atu abhurin ma na tajid kalimatillah da kalmomin Allah ba su kare ba to ashe a sai kuma can cikin cikin suratul safi kenan ita kullau kana da bahar bai dada ko likalimatar bi lana fi da bahar qabala an tamfa da kalimatar bi walau ji ina bi mislihi madada ko da mun zo da shi da za a samu kogi duka baki daya da zan duka a karbuta kalmomin wani da da da da tawadin alkalman sun kare kamin kamin kamin kalmomin su kare kaga can ya nuna kuma za su kare kin amma wannan ita aya ta nuna cewa ma na fitar kalmatin la kalmomin Allah ba su kare ba wannan bashi wani dogon karatu wanda ya muka ce zamu tsaya wurin shi ina jin mala'i sati nan akan wannan wannan karatu ko amma dai kai sai dai a kyale shi a fassara bakin abin da aya ta ce kenan insha Allah ma khalqu ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ما خلقكم halitta ku bata zamba wala ba'sukum wala tashin ku illa ka nafsin wahida sai kamar lumfashi daya shine kamar rai daya yadda za a tada rai daya haka za a za a halitta ku take da tada ku halaka halitta wa ba'san da tada da annahu bi kalmatu kun fa yakun da kalmar kun ce fa yakun sai ya zama da duka baki da inna Allah ubangiji Allah sami'u mai ji ne ya sama kullu masbul kullu masbul yana jin duk wani abin da ake ji basiru mai gani ne ya su kullu musirin yana ganin dukkan wani mai gani shi da sifa Allah ta sami'u da ta basiru ba irin yadda kake ji ba abin ba irin naka bane ko da aka ce Allah kuma ba kalmomin shi to kalmomin shi ai ba ƙariya suke ba dama tabbata ji suke duk komai na Allah shi tafiya yake baki da yadda yake da azalin shi da abarjin shi da komai haka na shi ke tafiya ko da annabi Musa aka ce Allah ya magana da shi to ba magana ba ce aka yi wani tandawa ya ana yi aka yaye mai hijabi ya ji bakin abin da ya ji ya baro ana yi kuma har yanzu ya ki kuma basirun din da basarun da samun duk sifa ne na ubangiji Allah ba irin yadda kai kake gani ba kai da an ce mutum mai shi mai gani sai ka ji idanu sai ka ji kunnuwa to abin duk ba haka bane abin yadda ya dace ne da sifa shi kadai sai da abubuwa suke tafiya la yashgalu shay'un wani abu Allah bai shagalar da shi an shay'in ga wani abu su mamaki suke yi su kafirai suna ganin dan adam an halicce shi yana cikin maniyi cikin cikin uwatai daga nan ya zama dan gudan jini daga nan ya zama ɗan tsoka daga nan ya girma wata wata biyar wata shidda wata bakwai wata tara aka haife shi kuma ya aka haife dan jariri kuma har ya girma har ya kai kaza har ya kai kaza har ya mutu to kuma wai a ce za a tada shi baki da to wani an tashi tada wai shi an tashi tada haka za a ciro shi ya duka cirowa na dan karami dan yayi dan jariri dan yayayye dan menene har ya zama babba aka ce a'a ba haka bane ma halkukum wala ba asukum illa ka nafsin wahida da tada ku da da halitta ku da tada ku ai kaman magana rai dai ci duka baki da insha Allah sababun nuzulha dalilin sa ko wannan aya anna ubayy bin halabi ubayy dan halabu wa jama'atu da jama'a masu yawa قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ce ba manzon Allah mai tsira da amincin Allah إن الله خلقنا أطوارا Allah ya halice mu dauran ba da daurin wa kar khalaqakum atawara kuma Na'am.
halice ku zamani bayan zamani kana cikin wannan dauri sai ka kuma cikin wannan dauri ندفة farko dai ga mani ثم علقة sannan yan gudan jini ثم sannan مضغة muka koma ai tsoka ثم عظاما sannan izaman kasusuwa ثم تقول إنا نبعث خلقا جديدا kuma sannan جميعا في ساعة واحدة sannan ka ce za a halice mu wata halitta sabuwa baki daya kuma wai sa'a daya lokaci daya فنزلت sai wannan aya ta sauko Allah ya ce ma khalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin wahida Allah Eh, Akbar.
duka da halittar ku duka baki ɗaya da tashin ku ai kamar misalin rai ɗaya ne wannan saboda Allah dama haka yace wala kad jitumuna furada kama halakana kuma awwala marra dama ai zuwa akai sadda aka je dai dai aka ji amma an tashi baki dai haka za a tashi kwarai da gaske wal ma'ana ma'ana dai anna Allah shi ubangiji Allah la yasabu alaihi shay'un wani abu duk bai wahala gare shi bal bari alqul alami halitta alam duka baki daya wa ba'athihi da tada shi gurin maci dukkan su baki daya wa khalqi nafsin wahidatin amma halitta rai ɗaya ne ba a sai hada tada kun fa ya kone ne Mm.
ranar mun haɗa saba misali idan kana da lantarki ɗaya nan a kana da lantarki ɗari amma makullin su ɗaya to da ka kunna illa ta kanna sun kai ƙofa kaura in ka kunna kana kunnawa yadda nan nan zai kama haka da ƙofa kaura zai kama Mm.
ka gane ko tare za su kama baki ɗaya to ana ma ɗan adam an samu wasu hikimomi da ake yi da an kyalla kawai komai sai tafi ma halkukum wala ba asukum illa ka nafsin wahida Eh, in in aka tada gidan talabijin daya to duka baki daya ko ina sai ya dauka duka baki daya Hmm.
da zaka ga in yana magana can su duk ko ina ana jin magana in magana ce ta gidan rediyo duk baki daya yadda dan nan ke ji haka dan can ke ji ba wani abu da ke magana duk baki daya ake ji saboda haka shi Allah yana da iko koyi shi yasa ya sa mana aloli yanzu wanda duk abin da da sai a imani kawai mutanen da ke yarda da shi yanzu ko mu gashi alhamdulillah ko ni gashi nan abin da za a samu misali da shi kwarai da gaske da- da an busa rai sai kawai a tashi baki da alam tara an Allah ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير alam tara yanzu baka gani ba kai abokin zance alam ta alam yanzu baka sani ba ya mukhataban ya kai wanda ake zance da shi annallah shi ubangiji Allah yulije laila shi ke shigar da dare fil nahari a cikin rana da ana nan dare da rana suna tafi tare amma a hankali a hankali sai ka ga ya ka- wannan ya karu wannan ya rabu lokacin sanyi sai dare ya rabu lokacin tsira bazara sai ka ga rana ta ta kuzarciyar dara ta ta ta ta ta zama ita ke da rinjaye walajin nahara kuma shi ke shigar da rana fillaila cikin dare ko ko kamar yanzu muna nan ana ta hangen rana kawai sai a gaba a ganin ta sai a ga dare ya zo kuma ana nan sai a ga rana ta hito to duk Allah shi ke wannan abin baki daya wanda ke wannan kuma har sai a ce wani abu zai gagare shi fa yazidu kullum minhuma bima naqasa min al-akhar zai ƙara kowane da abin da ya ragu daga cikin waɗannan. Wasa kara shamsa, Allah shi ne ya hura rana wal kamara daga da wata kullum min huma kowane daga cikin su ya jari yana gudana fi falaki a cikin falakinsa ila ajalin musamman zuwa ajali abin ambato ko yau malki kiyama shi ranar kiyama rana tana ta hitowa tun da aka yi duniya ba ta taɓa aka ce yau ta ta ta ki hitowa ba sai dai in an tashi da girgije kawai a ganta ba ta hito ba kuma baka taba ganin wata ya kama ba a ce watan bai hito ba saboda yana masassara ko ko sai an je an gyara shi ko ko su kani kawai shi suna ta sun- suna ta aiki zai sai sun hito kamar yadda muke samu ga nefa mu wata rana kawai sai a ce ta faɗi ka gane ko ta faɗi so kaza yana cikin sai ka an ce yau a duk ba duk kasai ba wuta ko saboda an samu matsala ne bai ta faɗi sai kun yi hakuri sai an gyara ko amma ita ta Allah ba taba samun irin wannan matsalar ba saboda haka kullum ya jari li ajalin musamman wa huwa yawmal qiyamati shine ranar kiyama wa anna Allah kuma Allah khabirun masani ne bi ma ta'amalu da duk abin da kuke aikatawa salikal mazkur ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير zalika wancananka yadda zaka gane al mazkur abin ambato bi anna Allah shi Allah fa huwa al haqu shine gaskiya as-sabit wanda yake tabbatacce duk wani abin da ba Allah ba Allah manzala na cewa mahi gaskiyar magana wadda cikin jahiliya madda labiri ya faɗa yace ala kulli shay'in ma halallahu badin نعم ki duk wani abu wanda ba Allah ba ba komai bane to kuma haka yake wa anna ma ta da'una min duni dole abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba albatil banna ne ba komai bane kwarai azrail gushewa zai wa anna Allah kuma Allah huwal aliyu shi ne madaukaki ala halki a bisa halitta sabil kahar yarin da ya su baki daya wa huwal kahiru fawqa ibadihi Allah shine mai mai rinjaya a bisa bayansa baki daya al-kabir wanda yake mai girma al-azim mai girma alam tara alal kulli ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آي- لي- ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبير شكور alam tana yanzu baka gani ba kai abokin zance annal fulka ga jirage nan duk dai na gaya mana dalilin kudura ta ubangiji Allah gashi an gaya mana rana ya shiga cikin dare dare ya shiga cikin rana an hore mana rana an hore mana wata kowane yana tafiya kuma dukkan su baki ɗaya ba wanda ke shiga cikin wani ɗaya yanzu kuma gashi nan aka ce yanzu baka ganin jirgin ruwa tajari tana gudana fil bahari cikin kogi bil yamatin lahi da ni'imar Allah liyuriyakum dan Allah ya nuna muku ya mafadabina ya ku abu zance bi zalika da wannan min ayati daga ayoyin Allah kaga jirgi katu wanda zai dauko kayayyaki masu yawa ya shigo cikin jirgi baki ɗaya tafiya mai yawa ya taho bai nutse ba amma in ka sa ya tsakuwa ya kaɗan da ka saka ta nutse sai ta kai ƙasa wannan ko saboda Allah ya dan mu amfana amma Allah ya bashi bisa ruwan muna shiga mana sai dai in an samu haɗari kawai wata rana ɗan kuskure sai a ce ya nutse kwarai da gaske jiragen ma akwai na ruwan masu injin akwai irin wanda ake na daɗin wanda ba injin da tare da su ko ɗan dabaru ne na mutanen da sai a kama inna fi zalika a cikin wannan la'ayat akwai ayoyi da kullu sabbari ga dukkan mai haƙuri shakurin mai godiya ana da ma'asi ga saban Allah haƙuri da saban Allah to shine babban abu wani bawan Allah shine abinda ake nufi sabbar mai yawan haƙuri wanda duk Allah ya jarraba da wasu abubuwa ya haƙura shi ake ce masa ba mai yawan haƙuri shakurun mai yawan godiya Allah ya maimakon Allah ya jarabe ka ya baka abin da zaka yi jaraba ta same ka to kuma sai kai haƙuri kai godiya ka ce ka gode an gane ku a yi ma abin da ya kamata kai kuka bayan ka yi haƙurin kuma sai kai godiya ka ce na gode tunda an kula da shi an ce asabaru malibu talamu lahu fasabara wa radiya bi kala'illahi wa shakuru ziyadatu shi kuma gode ƙari ce bayan Allah ya jarabce ka kuma ya baka dama ka rika gode mashi a bisa jarrabar da ya mai wani mutum ya tambayi wani mai gudun duniya yake ce mai ya hakuri yake wajen ku da Allah ya yabi masu hakuri yace ya ce ya yabi sabbarin shakur mai hakuri mai guda wai shi ya hakuri yake wajen ku masu ku ku mutane sai ya tambaye shi sai yace mun zan in mun samu muka samu sai mu godiya in kuma ba mu samu ba sai mu hakuri da shi wannan ai kokarin karnukan mu na bulaha haka suke yi wannan mi ke ma dan dan kai haka ka gane ku ai da ma ko dabbobi haka suke yi ku in sun samu su ci in ba samu su hakuri a kai dan adam a matsayin ka na dan adam ya hakurin ka yake kai kai da zaka je yace to yace to a sai ka kwatanta mani yace mu in mun samu in mun rasa ne muke yin godiya in ba mu samu ba sannan muke yin godiya in kuma mun samu wa iza wajadana in kuma muka samu a sarana bi sai mu fifita ƴan uwanmu da shi ka gane ko in ba mu samu in muka samu in muka in muka rasa mu gode ma Allah in in muka samu ko to sai mu ba ƴan uwanmu sai mu zaɓi ƴan uwanmu mu ba su mu ba za mu yi amfani da abin ba insha Allah to saboda haka shi hakuri dai kowa da yadda kake shi ana son dai mutum ya saba da hakuri su zama shi da ƴan uwa ya saba da haƙuri in musiba ta same ya saba da haƙuri in in wani abu wanda yake na damuwa ya same shi ya saba da haƙuri in wani abu ya samu Allah ya Allah na tawalla nawlu wa nakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqasin min al-amwali wal anfusi was samar sai wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun saboda duk abin da ya samu dai na haƙuri ne ai haƙuri har Allah janye akwai lada tare da shi kala amma wajen guda uku wadda insha Allah za a bayani kan gaba hakuri da bisa bauta Allah da hakuri a bisa saban Allah da hakuri na wanda in musiba ta same ya hakuri to sai Allah ya bashi abin da ya ba a kofar zuci Allah sai kuma da hakuri ba abin da ya zura mana hakuri sai da Rasulullah
Alhamdulillah tafsirin Alkurani mai tsarki kenan aka saurara daga masallacin Yaraduwa daga nan cikin garin Katsina wanda Malam Dahiru Imam ya gabatar a madadin wasu bayan Allah da suka dauki nauyin kawo muku tafsirin sai kuma gidan rediyon Alfijir Katsina da ya kawo muku suna